وبركاته wannan bawan Allah ya ce Allah ƙara malar lafiya da nisan kwana wai don Allah malar da gaske ne idan mutum yana noma farar dawa da kuma jaddawa wai an ce farar dawa ana yin giya da ita mana ya halatta ka noma ta kasiyar abubuwan da ake yin giya da su aidewa masara ma ana yi da ita ba ka da alaka da masu yin giya da masu da giya don kayi noma ka sayar da dawa ko fara ko ja wani ya je yi duk abin da ya yi da ita na barna asali noman dawa halal ne shari'a bata taba tambayan ka dan ka noma ta wani can ya je ya siya yayi abin da Allah baya so kuma Allah ya kama ka ba ka ci gaba da noma dawar ka ka ci gaba da zuwa gonar ka baka da wata damuwa kuma kar wani ya zo ya sa maka shakku da shi ba ko ana giya ma da ita ko ma me ake da ita dai dawa abinci ce kuma ya halatta mutum musulmi ya noma don ya ci kuma ya sayar na ka babu laifi a kanka wata baiwa Allah kwanaki ta yi mana tambaya cewa ta shirya za ta je unguwa ko ta tafi unguwa da iyayenta sai saurayinta sai ya kira ta bai same ta ba ko ya zo bai same ta ba sai kama fada sai ta ce ai ta je unguwa ne sai ce wace ki fita ba na ce in za ki fita sai kin yi mun waya kin sanar da ni ba ta ce da iyayen nawa zan fita sai na sanar da kai da wasu maganganu makamantan wannan da ta ce saurayin yana matsanta mata ya ta shimfiɗa mata wasu ƙa'idodi da dokoki ma'an zallawa biya min sultan sai na ce karki yadda ya ke budurwa wani saurayi ya zo yana kafa miki dokoki na banza tunda bai aure ki ba bai ba da sadaki ba daidai ne wani abin da na faɗa? yawwa wani shi ma wani zancen da ya taso wani bawan Allah yana neman yarinya sai yake kiranta yana mata nasiha ba ta saka hijabi sai ta ce ita gaskiya ba za ta sa hijabi ba tana yawan hirar da mazaje na banza ko tana zuwa gurin banza zuwa gurin kaɗe-kaɗe zuwa gurin fasikanci sai ya ce mata ta daina baya so a matsayinsa na mai na manemanta sai na ce duk yarinyar da kake neman ta da aure kake kafa mata irin waɗannan dokoki kuma ba ta bi akwai haɗari akan ka aure ta daidai na faɗa? to wancan kes ɗin na farko da wannan na biyu akwai bambanci ko babu to shine sai aka samu rudewa samari matasa suka ce wai wasu suka ce wai sun kasa gane wanne za su bi can an ce can an ce karki yadda saurayi ya ta kafa miki doka ta banza ki ta bi nan kuma an ce duk yarinyar da zaka kafa mata doka ba ta bi ba hadari ne ka aure ta dokokin guda biyu ne yayi idan ana magana ku rinka fahimta ku rinka ganewa kada mutum ya zama a toshe ka rinka ganewa ka rinka gane genesis din zance lokacin da aka yi magana kaza da abin da ake nufi da haka maganganun duka guda biyu suna da can karki yadda ya ta kafa miki dokoki na banza wanda bai da iko a kanki kai kuma nan karka yadda ka auri wanda zaka kafa mata dokar da Allah ya ce ta yi tana sa hijabi ba ta sa hijabi kace ta saka tana tsiraici kace sai ta yi sai ta sai ta lullube jikinta ko ba ta yi kula da sallah ko tana alaka da maza ko tana kaza ka ta ce mata kar ta yi yanzu wannan kai ne ka ce kar ta yi ko daman Allah ya ce kar ta yi to me matsala dan an ce akwai hadari in ka aure irin wannan babu cin karo a cikin maganganun abubuwa ne guda biyu da haka maganar dai tana nan ke karki yadda ki saurayi ya ta kafa miki doka ta banza mara amfani karki yadda dan ku bai aure ki ba bai da iko ina nufin na ce daman dokar banza kenan dokar banza abinda bai da hujja bai da dalili ba aya ba hadisi wai yarinya budurwa kawai kana neman ta aure da uban ta fata fata unguwa wai kana mata fada wai me yasa bata ma waya ba yaya za ta fita bata gaya ma ba shine fa abinda aka aka aka yi magana Allah gane da mu da aka samari ku daina takura wa 'yan mata kuna kakkafa musu dokoki ba ku aure su ba sai dai in dokar daman ta Allah ce kuma shari'a ce ta ce a nan ku kaga kai isar da sako kawai kai Allah gane da wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana masu albarka tambaya ta anan ita ce don Allah wani guri ne ake daga hannu a sallah hadisi ya zo cewa manzo Allah sallama duk kabbarar da yayi yana daga hannu akwai riwaya da ta zo ta nuna wannan duk kabbarar da yayi yana daga hannu kamar da yazo cikin sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wasu malaman da suka tafi da fahimtar cewa in kai kabbara ko da baka daga hannun ba a wasu wurare to ba laifi wanda aka wajabta ka daga hannu shine kabbar harama Allah gane da Allah kare ka ya kara maka imani amin menene hukuncin macen da aka sake ta tana jinin al'ada shin sakin yayi kuma jini nawa za ta yi idan an saki mace dai tana jinin al'ada ba a kyauta ba ba a so a sake mace tana cikin jinin al'ada shi yasa suke cewa ma sakin ba saki ne mai kyau ba saki ne na kuskure amma kuma ya yiwu an gane? amma kuma sakin ta saku to tunda sakin sakin ta saku to shi za ta fara lissafin jini wata wata take an sake ta kafin ta kare jini to in ta gama wannan jinin kaga ta yi jini guda kenan in ta kara wani ta yi in ta kara wani ma ta yi wasu dan ihtiyatsi gudun fadawa rikici sukan ce ta lissafa da jinin watan gaba ta fara fresh kenan wanda babu rudani ko sabani a cikinsa wallahu alam wannan bawan Allah ya yi takarda da bayanai kullum mana kirma yana gaya muku idan za ku yi tambaya kawai ba sai kun yi mana bayani ko sharhi ko kun ba da labari ba saboda wahalar karantawa da rashin lokaci duk bayanan da kai mun ji amma dai tambayarsa shine yana yin azumi kuma ya tafi jami'a zai je lecture ko test jami'ar bayero a nan cikin kano daga nan unguwar sabuwar gandu ya tafi da kafa bayan ya gama yana da wani uzurin a new site ya daɗa dabawa da kafa kuma yau dinnan litinin ya yi azumi ya ce gaskiya shi fa ya sha ruwa ya karya azumin nan to yaya matsayin wannan al'amari yake daman a shari'a in za ka iya yin abu ne za ka yi idan ba za ka iya ba fa sai ka sauke ka gagara kaga za ka mutu za ka galabaita sai ka sha ruwa shi kenan ka sha ruwa ka karya azumi kuma daman akwai hadisi الصائم المتطوع أزمي بأزم تدوئي بأزم نيمان لدى أمير نفسه كو أمين نفسه شيني سركن كنسا كو شيني أمنتجن كنسا إن شاء أمضى وإن شاء أفطر إن يقدا ما يتشغب النبي يتشي إن يقدا ما يكريا shi azumin nafila dama kana da dama ka karya shi kana cikin azumi aka maka wata gayyata bayan azahar karfe biyu daidai shi kuma mai gayyatan ya je gayyace kara alamis ko litinin kaga yan uwa abokanai an haɗu ana fito da kabaki kabaki tire tire tire faranti faranti na abubuwa haka a bangare nan kaga wasu kwanuka a lullube da wasu irin rafin shit din nan suna ɗumi ka ji wani kanshi yana dukanka ina baka shawara in ka ga bai zai yiwu ba ka shiga ban ɗaki ka ɗan kuskure baki ka ce Allah ka ga niyyata kuma ga abin da ya faru ka shiga layi kurin ka ja girki ba komai wata litinin din kayi ya halatta in sha amda wa in sha aftar ai shi azumi dama haka yake ayi in dai na nafila ne kamar yadda ya halatta ka ɗauki niyyar azumin nafila ko da rana ka wayi gari ba abin karyawa ka duba ka duba ka ga babu ka ga sha biyu ta zo na ranar ma abu ya gagara ka ce kai na ɗora kawai ka ci gaba da azumi ya halatta ka ɗauki niyyar azumi na lafila da rana amma da sharaɗin baka ci abinci ba baka sha ba ba kai komai ba duk wannan azumin nafila yana da wannan alfarma da haka dan uwa Allah ya bada yadda za yi daga ƙarshe dai kuma yace a mai addu'a Allah ya bashi abin da zai yi dan ya rufa kansa asiri daman dai wannan sakon shine na ƙarshen nan abin da kake so ka faɗa kenan zaka dace insha Allah wai ya je wurare da yawa yana neman aiki bai samu zaka samu tunda dai ka aiko tambaya nan kuma an yi ma addu'a insha Allah za ka dace Allah ya sa a dace malam a satin da ya gabata na ji ka yi bayani a karatu akan ukubar saba wa iyaye tun anan duniya take samun mutum ukubar wanda ya saba iyayensa ya ce to akaram kallah wanda ya kuma yi biyayyan fa shi ma zai fara cin moriya tun daga nan kwarai kuwa kwarai kuwa sosai ma ai ko ban yi bayani ba ma kai ma ka san haka ne ai ai bin iyaye tun daga nan ake fara girba ai daga albarka tana ta sauka malam eh abi su ai hakuri da su wai idan ana sallah aka faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum zai iya dakatawa ya yi masa salati malamai sun yi magana ba ko ina bane ba za a yi masa salati din sallallahu alaihi wasallama kamar a cikin sallah wasu sun ce umarnin bai shafi cikin sallah ba musamman sallah ta farilla sai a wajen sallah Allah ya kare mana kai ya ƙara maka imani menene hukuncin macen da aka sake ta tana jini na yi bayani akan wannan wannan bawan Allah ya aiko sadakan naira ɗari shi addu'arsa bayan ya yi wa malam addu'a Allah ya raba shi sharrin makiya da masada amin sai ya ce malam yan midiyan ka da suke bin ka ko'ina da ko'ina suna yada da'awa da karatu Allah musu albarka Allah ya saka da alheri to Allah ya maka albarka kai ma kuma muna fatan Allah karɓi addu'ar ku Allah ya musu albarka yara ne matasa masu neman lada Allah ubangiji ya ba su lada ya girmama su wannan ya ce Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana masu albarka da Allah malam addu'a nake nema ubangiji Allah ya bani miji nagari to wannan yar uwa ce a cikin mata Allah ya aurar da ke Allah baki miji nagari kuma Allah sa ke ma ki zama tagari din eh a ci gaba da addu'a a ci gaba da kulawa yanzu kam lamari na samun mijin aure yana da wahala gaskiya wallahi mata suna wahala suna wahala miji ya gagara wallahi abu ya zama abin da ya zama gasu a titi kamar a zubar amma sun ƙi su yi auren in sun zo nema kuma wani ba na kwarai ba ne ba Allah ya baki yadda zaki Allah ƙara maka lafiya da nisan kwana ina so a yi wa mijina addu'a ubangiji Allah ya ƙara masa buɗe shi kadai Allah ya albarkaci nemansa wannan mata mata kirki ne ina jin mijin nan wannan satin ya yi welfare ne ya saki abubuwa ya mata hidima Allah sa wani sati kuma karki rubuto ki ce ai mana addu'a Allah ya mana maganin sa zai kara min kishiya yawa dan ku duk abin da aka muku in dai mutum yace zai kara aure to ba ku da abokin gaba irin sa sai kaɗan daga cikin ku to Allah ya kara mijin ki budi Allah ya kara masa yalwa to in dai kika sa aka yi masa addu'a kin san namiji in ya samu budi da yawa fa shi ma da budawa yake yi to wallahi in zaki bada wanda ma ki to gaciya ki dada turowa wani sati ki ce Allah masa budi kuma ya tsaye da shi a yanda yake da mata daya ni kuma zan roƙa ji za su ce amin ko ba za su faɗa ba Allah ya ji kan iyayen malam Allah ya sa su aljanna yace kai din ma Allah ya saka maka da alkhairi Allah ba da lada a cikin da'awa da ake yi Allah sa a cika da imani da ikhlasi malam muna neman addu'ar ka tare da yan uwa ɗaliban wannan majalisi mai albarka bisa wasu damuwowi da muke ciki Allah ya yi maka Allah ya yi maka Allah ya yi mana duk wanda yake da mushkila Allah ya yi masa Allah ƙara malam nisan kwana mai albarka ubangiji ya ji kan mahaifa malam dan Allah ina so a yi wa mahaifiyata addu'a ubangiji Allah ya biya mata burinta na alkhairi ya bata abin da take nema Allah ya biya mata burinta alkhairi Allah ya bata abin da take nema Allah ya sa ta cika da imani mu ma namu iyayen Allah ya biya musu bukatun su ya sa su gama duniya lafiya wanda kuma suka gama da duniyar Allah ya ba su aljanna ina maka gaisuwa mai tarin yawa ina yi wa malam ina yi wa sauran ɗalibai addu'a da fatan Allah ya ƙara nisan kwana kuma Allah ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam ya ce ina cikin damuwa sosai ina barar addu'a sannan gobe za mu yi final exam don Allah malam muna barar addu'a ubangiji Allah ya ba mu wannan wucewa lafiya ya aiko naira ɗari biyu wa masallaci Allah ya saka masa ya sa a yi jarabawa lafiya kuma Allah sa ka da damuwar da kake ciki ce tasiri wajen jarabawa taka kai haƙuri ka je ka zana jarabawa rayuwar dan adam daman ba ta rabuwa da damuwa Allah ya ƙara wa malam lafiya ina neman addu'a da ta ‘yan uwa ma'abota karatun nan a kan kasuwata malam komi na sa sai fa ya lalace don Allah malam ina neman addu'a ya ubangiji Allah ka buɗa wannan dan uwa ka yaye masa wannan masifa in san mu aka masa Allah ka karye san mu idan wata kaddara ne Allah ka takaita masa haka Allah ka bashi samu mai kyau mai inganci ya ba da masallaci sadakar naira 500 ga wani ma shi ma ya ko 500 din tasa sabuwar bugu yayi addu'a yace Allah ya saka wa malam da alkhairi ya biya maka bukatunka na duniya zahira amin ya Allah Allah ya kare ka daga sharrin makiya a duk inda kake amin malam mahaifiyata ce ba ta da lafiya don Allah yan uwa a sa ta a cikin addu'a a cikin addu'o'inku Allah ya ba ta lafiya Allah ya warkar da ita Allah ya ba wa iyayenmu lafiya duka wani bawan Allah ya ce zai bani jari nake roƙon ‘yan uwa da Allah su sa ni addu'a ɗan uwan wannan majalisi mai albarka Allah ya miƙo jarin nan Allah sa ya danka min jarin nan to Allah ya baka Allah ya sa rabanka ne Allah kuma ya taimake ka Allah ya taimake mu duk wanda ya wato ya rubuta takarda yake bukata addu'a Allah ya biya masa ya Allah da wanda suka rubuta da wanda basu rubuta ba duka muna da larurori muna da bukatu Allah ka biya mana dan albarkaci wannan zama da muka yi da kai ka samu yi shi da karatun Qur'ani da fassara shi ubangiji Allah ka yafe mana muna tawassuli da shi Allah ka jigan iyayen mu ka jigan magabatan mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka kare mu da dukkan fitintulu da tashi hankali ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka rufa mana asiri ka yalwata mana rayuwa kunci da tsada da fatara da matsi da bukata da ake cikin wannan ƙasa ya ubangiji ka takaita mana sadar abinci Allah ka tsawayar ya ubangiji matsin rayuwa Allah ka tsayar rashin kuɗi na kashewa Allah ka tsayar haka Allah ka bamu albarka abin da kake bamu kudaden da kake bamu ka samu sa albarka ka bamu abin da zamu ci ka bamu abin da zamu sha karfa mana asiri ka raba mu da bashi ya Allah duk wanda ake bin sa bashi ka biya masa ya Allah kada ka dauki ran mu face ka biya mana basu suka suke kanmu Allah ka ka dauki ran mu face ka biya mana basu suka suke kanmu Allah ka raba mu da kuncin rayuwa ka raba mu da matsin rayuwa ka raba mu da rayuwa babu imani ka raba mu da rayuwa akan fasikanci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa